إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sake godiya ga Allah da ya sake nuna mana wannan rana ta juma'a domin zama a wannan majalisi na wannan halaka ta iyaye mata masu karantarwa domin gabatar da karatun wannan tafsiri mai suna taisirul karimin rahman fi tafsiri kalamin manna wanda muna cikin suratul ma'arish a sati da ya gabata mun kwana ƙarshe aya ta 35 yau za mu tashi farko aya ta 36 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce famalin ladina kafaru qibalaka muhti'in me yasa kafirai suka zamanto qibalaka a wajenka a gabanka muhti'in ma'ana suka yanki suka zamanto jama'a jama'a sun zo anil yamin wa anil shimali dama da hagu ko ina jama'a ne kowa ya kura ma idanu izin suna masu sauri kowa na jiran ya ga menene da a faɗa game da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a ya tsuma ukullum ri'in minhu kowanne mutum daga cikinsu yana tsammani ne an yi dukala jannata na'im a shigar da shi aljanna ta ni'ima kowa burin shi kenan to aljanna ba haka bane kalla a'a ba wai yanda gurin ku bane ko abinda kuke guri ne za ku samu inna khalaqnakum khalaqnahum mimma ya'lamun Allah ta'ala ya ce mu mun halicce su daga abinda suka sani tushen su annabi adam ne annabi adam shi kuma an halicce shi da mi da turbaya sannan sauran zuriyarsa aka halice su da dugon mani to saboda haka kenan Allah subhanahu wata'ala anan ya nuna kenan dalilin da yasa su kafirai suke tsammani su shiga aljanna alhali kuma babu abin da suka gabatar in ba kafirci ba ita kuma aljanna an haramta ta ga kafiri kafiri ba shi ba aljanna to shi ne mala ya ce ya ƙulu ta'ala Allah ta'ala yana cewa mu bayyanan yana mai bayyana irtirarul kafiri ruɗuwa na kafirai famalin ladina kafaru ƙibalaka mahuɗi mine ne ya samu kafirai a gabanka suka zamanto masu sauri kowa wai yana gurin kawai tsammanin shi ya shiga aljanna kuma bai gabatar da aikin shiga aljanna ba ai musri'in suna masu sauri anil yamini a ɓangaren dama wa anil shimali da kuma hagu izin suka zamanto jama'a yanki-yanki daban-daban ɓangaren dama akwai jama'a ɓangaren hagu ma su ma ga sunan ai ƙita'an mutafarriƙa yanki wanda yake rarrabe wa jama'atin mutanawwi'a kuma jama'a jama'a waɗanda suke nau'i-nau'i kullum minhum kowanne daga cikinsu bima ladaihi fari yana mai alfahari da abin da ke wajensa kowa na ganin a'a shine na kwarai har ma yahudu suka ce وقالت اليهود وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى kowannen su ya faɗa haka yahuda suka ce ba mai shiga aljanna sai ba yahudi su ma nasara suka ce ba mai shiga aljanna sai ba sai sai ba nasari sai wanda ya shaka addinin nasari Allah ta'ala ya nuna cewa tilka amaniyu wannan gurance gurancen su ne ba haka al'amarin yake ba ko a yatba kullu imrin minhum kowane mutum yana tsammani ne daga cikin su an yi dukala a shigar da shi jannata nayi aljannata ni'ima ai sababu sababun at'amahum dalilin da ya sanya su tsammani wahum lam yuqaddimu suwal kufur kuma su ba abinda suka gabatar in ba kafirci ba wanda ya gabatar da kafirci a rayuwarsa ina shi ina mi ina shi ina maganar samun aljanna wal juhudu li rabbil alamin da kuma musu game da ubangijin talakai wali hada qala da haka sai Allah ya ce kalla a'a ai laysa al'amru bi amanihim al'amarin ba gurance gurancen su bane ba wai abin da suka yi guri bane za su samu a'a wala idraku ma yashtahuna bi fautihim bi quwwatihim sannan ba za su riski abin da suke shawa da ƙarfin su ba ƙarfin su bai ba su dubarun su bai ba su wayon su bai ba su me zai sa a samu shine mi a gabatar da imani da aikin kwarai wannan shine dalilin da zai sa a dace amma ta maka da ƙarfi ko matsayi Allah subhanahu wata'ala ya ce wannan da zai sa su riski abin da ma'ana suke shawa ba inna khalaqnahum mimma ya'lamuna Allah ta'ala ya ce lalle mu mun halicce su daga abin da suka sani menene mimma in dafiqin daga wani ruwa mai tunkuɗa juna ko ya kuruji min baini sulbi wa tara'i wanda yake fitowa tsakanin tsatsan namiji da ƙashin gaba na mace fahim du'afa da haka su raunana ne yanda wannan ruwan yake mai rauni haka su ma kenan masu rauni ne la yamlikuna li anfusihim naf'an Allah ta'ala yace ba sa mallaka ma kansu wani amfani ma'ana su isa su amfanar da kansu komai ba sai abin da Allah ya ga damar ya amfanar da su ko wala darran haka ba sa mallakan makansu wani amfani idan ba su mallaka makansu cuta ko amfani ko wala mautan haka ba su mallaki mutuwa ba ba su isa su mutu lokacinsu bai yi ba ba su isa su kashe wani ba ba da yardan Allah ba wala hayat sannan kuma ba su mallaki rayuwa ba wala nushura haka ba su mallaki tashi bayan mutuwa ba da haka sai Allah subhanahu wata'ala ce fala uqsimu bi rabbil mashariq ba sai na rantsuwa da ubangijin mashariq ma'ana mahudar rana na an zo da shi jam'i saboda rana tana da abin nan ya ke cewa mahuda daban-daban lokacin da take hutawa lokacin zahi da lokacin da take hutawa lokacin sanyi duka waɗannan wuraren hutawa sun sha bamban wani wani shekaru ya ce rabbul mashriqi wal maghrib ko ubangijin matsagar rana da kuma mahaɗarta wal magharibi da kuma mahadan yani mahadanyar rana wuraren da suke faduwa dangance da sabawan lokaci inna laqadirun Allah ta'ala ce lalle mu masu iko ne akan tayar da mutane bayan sun mutu da kuma yi musu sakamako daidai yadda ya dace da ayyukansu sannan kuma mu masu iko ne ala an nubaddila khairan minhum mu canza waɗanda suka yi su kenan in suka kafirce ma Allah garin dama Allah ne yana iya canza wasu waɗanda ba su ba waɗanda suka yi su ko shi yasa ma ya zo a wani hadisul qudsi Allah subhanahu wataala yake cewa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jannakum kanu ala atqa yani qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika min mulki shay'a ya ku bayuna da a ce na harkonku da na ƙarshenku da mutanenku da aljannunku duka zukatansu su zamanto zuciya su zamanto irin zuciyar mutum guda wanda ya fi kowa tsoron Allah Allah ta'ala ya ce wannan bai ƙara mini komai a cikin mulkin ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalba rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika min mulki shay'a ya ku bayuna inda a ce na farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da aljannunku su zamanto a zukatansu gaba ɗaya su zamanto zukata ne waɗanda suke irin zuka zuciyar wanda ya fi kowa fajirci Allah ta'ala ya ce wannan bai rage mini komi daga mulki ne ko wannan bai rage mini komi daga mulki ne da haka ubangiji Allah ta'ala ya ce mu masu iko ne ala an nubaddila khairan minhum akan mu canza waɗanda suka yi su wa ma na'anu bi masbuqina ko sannan Allah subhanahu wata'ala ya ce mu ba mu zamanto ba ma'ana babu wani wanda zai iya kubuce mana ya buwaye mu idan muka yi niyyar dawo da shi bayan mu ya rududduge fazarhum Allah ta'ala ya ce kyale su bar su yahudu su yi ta kutsawa irin kutse-kutsen da suke na maganganun da ba daidai ba da abubuwan da suke aikata waɗanda ba daidai ba wayal abu ba su su yi ta wasanninsu ba dai wasa suka sa gaba ba suna nan sun rudu da duniya suna wasanni hatta yulaku yau mahimmin ladai wa'adu har su haɗu da inin da aka yi musu alkawari wani ini ne yau mai ya kurju da minal ajidati ranan da za su fito daga kabururruka sira'an ma'ana da sauri ka annahum ila nusubin yufiduna ko ma'ana za su zo sira'an suna masu sauri suna masu karba kiran mai kira ka annahum ila nusubin yufidun ko kamar dai zuwa ga wani tuta ce wadda aka kawa misali in an kawa tuta ba ana zuwa duka a jera ba a zo ana take ba na ƙasa to kamar dai waɗanda ma'ana za su tafi ne zuwa wata tuta da aka kawa yofiduna suke kwarara da haka ba mai iya ya saba ma mai kira idan ya yi kira a ran nan kowa zai tafi khashi'atan absaruhum Allah subhanahu wata'ala yace gannan su suna kaskantattu a ran nan tarhaquhum zilla kaskanci ya lullube gannan su da kagan su kaga alamun cewa mutane ne waɗanda suke ba na kwarai ba saboda mi gannan su sun kaskanta da karibe su zaka ga alamar kaskanci da wulakanta a huskokinsu saboda abin da suka gabatar na mugun aiki zalikal yawmul ladhi kanu yu'aduna wannan shine inin da suka zamanto ai musu alƙawari hada iqsamun minhu ta'ala wannan rantsuwa ce daga Allah ta'ala da Allah yayi bil mashariqi wal magharib da mahudanyar rana da kuma eh mahudanyar rana da kuma mahudanyar abin nan rana da wata aili shamsi wal kamari wal kawakibi ko kuma suka ce almasharik a nan ana nihin mahudayyar wanda ya shahi daga ciki akwai mahudar rana akwai na wata akwai na tauraro saboda shi aka zo da shi masharik wal magharib da kuma muhadayya na rana da na wata da na tauraro da aka aka zo da shi jami'i a nan lima fiha min al-ayat al-zahirat saboda abin da ke cikin wannan na ayoyi waɗanda suke albahirat bayyanannu waɗanda suke nuni alal ba'asi akan tashi bayan an mutu cewa bayan an mutu tabbas za a tashi kowa zai tashi kowa zai haɗu da ubangiji a ran nan kuma za a binciki kowa kuma kowa zai gane matsayin shi a wannan rana wa ƙudratihi ala tabdil amsalihim da kuma ikon da Allah yake da shi akan canza ko musanya kwatankwacinsu ko waɗanda suka ji su wahum bi ayanihim su da ainihin su Allah na da iko ya canza su kamar kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa nunshi'akum fi ma la ta'lamu ma'ana sai mu kagar da ku a cikin abin da baku sani ba wa ma na'anu bi masbuqin mu ba mu zaman toba wani na rigayen mu ko kuma yana kubuce mana ai ma ahadun yasbiquna wa yafutuna babu wani wanda yake rigayar mu ya kubuce mana wa ya'jizuna ma'ana ya zamanto ya buwaye mu babu shi idza aradna an nu'idahu idan muka yi niyyar muka yi nihin mu maida shi ma'ana mu sake halitta shi bayan ya rududduge to ba mai buwaya Allah game da wannan ko fa idza qarrara al-ba's wal jazaa ko idan tashi bayan mutuwa wal jazaa'i da sakamako ya tabbata wastamarru ala takdhibihim suka doge akan ƙaryatawa su wa adamin qiyadihim li ayatillah da kuma rishin jayuwarsu game da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ta'ala ya ce fazarhum to kyale su yahudu ka bar su su rika kuku tsawa game da maganganunsu na ma'ana na ɓanna wa yal'abu sai ta wasannin da suke yi ay yahudu bil aqwalil batila suna kutsawa da maganganu na ƙarya na ɓanna wal aqaidil fasida da aqidodi waɗanda suke batattu wa yal'abu bi dinihim suna wasa da addininsu wa ya'kulu wa yashrab suna ci suna sha wa yatamatta'u suna jin daɗi to yale su su ci gaba da wannan ba dai ka isa musu da sako ba to za su haɗu da suka muku hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adu sai sun haɗu da inin su wanda aka yi musu alƙawari fa inna allaha qad a'adda lahum fihi Allah ya yi musu tanadi a wannan inin minan nakali game da azaba ta rabu ma'ana ta ta laifukan da suka aikata walwabar da kuma masibu waɗanda za su haɗu da su na azaba ma huwa aqibatu khawdihim wa la'ibihim abinda wannan shine ƙarshen kutsawarsu da maganganu na ɓanna wa la'ibihim da wasanninsu su ci su sha su shagaltu to wannan shine ƙarshen wannan abin da suka aikata a duniya sun mazakara sannan Allah ya ambace halul khalqi halin da halittu za su kasancewa hina yulaquna al-yawma alladhi yu'aduna ranan da za su haɗu da inin da aka yi musu alƙawali fa qala sai Allah ta'ala ya ce yawma yakhrujuna min al-ajdath ranan da za su fito daga kabururuka ai al-qubur ranan da za su fito daga kabururuka sira'an ai mujibina li da'awati da'i suna masu karɓa kiran mai kira muhti'ina ilaiha suna masu ƙasƙantar da kai suna masu sauri zuwa ga wannan kira ka annahum ila nusbin yufidun kamar dai wata tuta ce aka ma'ana suke kwarara zuwa gare ta ai ka annahu ila alami kamar dai wani tuta ce aka kafa yu'muna wa yaqsudun ma'ana suna masu nihin wannan suna kwarara suna masu nihin wannan tutar wala ya tamakkanu na minan listi isa'i aladdai da haka ba sa da daman saba ma wannan mai kira da an hudu mutane daga cikin yani kabarurruka aka kira su fagen kiyama kowa zai karba ita ba mai ba mai kiyawa wala wala liltiwa'i an nida'il munadi haka ba sa iya juyawa su kau da kai game da kiran mai kira bal ya atuna za su zo da an kira su dole za su zo za su zo a zilla'u suna kaskantattu makuhurina suna abin rinjaya lilƙiyami baina ya dai rabbil alami domin su zo su tsaya gaban ubangijin talibai khashi'atan absaruhum ma'ana gannansu suna ƙasƙantattu tara haƙohun zilla ƙasƙanci ya lullube su ƙasƙanci ya lullube su wa zalika wannan annar zillata ƙasƙanci wal ma'ana da baƙin ciki kadi malaka qulubahum ya riga ya mallaki zukatansu wastawla ala afidatihim sannan kuma ya rinjayi zukatansu da aka fa khasha'at minhum al-absar sai gannansu suka kaskanta wa sakanat minhum al-harakat dukkan wani motsi ana yayi sanyi gare su ba su da daman yin wani motsi wankata atil aswat dukkan wasu muryoyi wasu saututtuka sun yanki ba mai daman daga murya wa hadhihi al-hal wal ma'al wannan halin da wannan makoma huwa yawmuhum alladhi kanu yu'adu wannan shine inin da aka yi musu alkawari wala budda min al-wafa'i bi wa'dillah kuma babu makawa sai alkawarin Allah ya cika tunda Allah ya alkawarin zuwan wannan ini to tabbas wannan inin zai zo shi ne mala yace tamma tafsiru suratul ma'arij walhamdulillah ma'ana tafsirin suratul ma'arij ya cika godiya ta tabbata ga Allah da wannan muke cewa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh